أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا 27 ga watan Rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da yau ishirin da takwas ko? ishirin da takwas daidai da ranar sha bakwai ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da shida kare da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yawa mu dama na ci gaba da karatun da muke na wannan littafi mai albarka matani na alaƙidatu tahawiyya na al-imam abi ja'far ahmad bin muhammad al-tahawi rahimahullah a wannan markazi mai albarka markazi ya ulumi dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bayan fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar niger wanda mun kwana a saffa na sha tara ko ƙarshen safa na sha takwas za mu shiga safa na goma sha tara faji na goma sha tara mana ƙarshen faji na sha takwas zuwa na sha tara daidai matsala na hamsin da tara jamun karanta matsala na hamsin da takwas da mala ya kawo cewa narjo lil muhsinina minal mu'minina an yi afo anhum muna fata ga masu kyautata aiki daga cikin mu'minai Allah ya musu afuwa wa yudkhiluhum aljanna bi rahmatihi kuma Allah ya shigar da su aljanna da rahmatinsa wala ya'manu alaihim wala na'manu alaihim ma'ana ba masu kankancewa game da su mu ce mu amince musu Allah ba zai musu hukuma wala nashhadu lahum bil jannati ba ma yi musu shaida da aljanna nastaghfir limusihim wanda yake mai muna na aiki ne muna roƙa masa gafara ga Allah wala hafu alaihi muna ji musu tsoron azaba wala nuqannituhum ba ma ɗebe musu tsammani daga rahmar Allah ina ganin shine inda muka gabatar da karatu sai dai gaba da zamu yi ƙari akai cewa wala na shahadu lahum bil janna a zahiri ba ma shaida mu ce mu'mini mutanen kirki ba mu ce a aljanna sai dai mutsa musu zato sai dai wayanda dalili ya tabbatar da cewa su ɗan aljanna ne kamar annabawan Allah su muna yi musu shaida da aljanna kawai mutanen da manzon Allah ya shaida cewa su ɗan aljanna ne ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna kaga wayannan muna da nassi da yake magana akan cewa su aljanna ne ko kuma mutanen da mumine suke musu shaida ta aljanna bahaushe ya ce shaida duniya ita ce shaida ta lahira idan mu'minai suka shaida wani dan aljanna ne a bayanansu to ana iya tabbatar masa da aljanna akasin haka ma ai suka mai shaidar wuta to yana zama dan wuta dalili hadisi ingantacce wanda wata rana wani bawan Allah ya mutu an ɗauko gawarsa an wuce sai sabai suna yabon shi suna a Allah ji kanwa ne ai mutumin kirki ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ya ce wajabat wajabat wajabat aka wuce da wata gawa suka ce kai an dai huta kasan su sabai ba sa munafurci ba sa ƙarya ba irin muna ba mutum ya mutu an sannan iska na mugu ne amma waka ga kowa sai ke eh lallai wani Allah ya kan wani mutumin kirki kuma an san ƙarya ta aka wani ba sa wannan to da ya wuce suka faɗi maganganun da ba na ƙware ba akan abin da yake faɗi na mummu abin da yake aikatawa na mummuna sai maza Allah ya ce wajabat wajabat sai sahabai suka ce su gane ba shi wancan mutumin kirki an ce mai wajabat wannan ma mutumin banza an ce wajabat yaya aka amsa ta zama daya sai manzo Allah ya ce na farko ba kun yabe shi da alheri ba eh wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi wanga wa ba kun yi mai mummunan shaida ba eh wajabat lahu nar wata ta tabbata a gare shi da wannan maluma jira suka ce mutane in suka yabi mutum akan gaskiya kuma da gaske ne to shaidunsu yana zama shaida a gurin Allah gobe kiyama game da wannan mutum idan mutum ya zama mummunan mutum ya mutu mutane suka shaide shi da mummunan halaye yana zama mummunan shaida a gare shi gobe kiyama gaban Allah shi sa kai kokari mutane su shaide ka da alkhairi ba sharri ba ka mutu kowa yana alhinin wani ya rasu mutumin kirki ya rasu kada ka mutu ana mun rabu da mummunan mutum kada ka yi kokari ka zama irin wa'annan kai kokari ka zama mutumin kirki Allah ya wani jagora mala ya ce wal amnu wal iyas yanqulani an an millatil islam wal amnu mutum ya amince daga kamun Allah kai talahi kana ganin ba abin da Allah zai maka wal iyas da kuma yanke kauna daga rauhillah daga rahmar Allah daga jin Allah kaji kuma Allah bai ma bai ma ni'ima Allah azaba kawai zai maka yan kula ne suna cire mutum daga addinin musulunci an fahimci hausa وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة معنى tsari ingantacci wanda yake wajibi ne musulmi ya tafi a kansa shine an ya jima'a bainal khawfi war raja ay an ya jima'a bainal khawfin min adabillahi bisababi tafsirihi wa baina خوف من عقاب الله an gane ku alkhawf min azab Allah li taqsirihi war raja min rahmat Allah li amalihi salih wa sabilul haqq hanya ta daidai bainahuma li ahli al-qibla akan waɗannan hanyoyi guda biyu ne ma'abuta al-qibla suke wa sabilul haqq بينهما لأهل القبلة hanya ta daidai ta tsakatsaki a kanta ne ma'abutan alƙibla suke mana a kanta ne musulmai suke wanda ya hita tsakanin wannan hanyoyi guda biyu ya hita daga cikin tafarki na milla wanda yake ganin allah ba zai mai komai ba ya koma koce guda wanda yake ganin kuma allah ba zai mai rahama ba ya koma koce guda yaya ake so mutum ya zama tsakani kana tsoron azabar Allah saboda laihinka kana kuma fatan rahamar Allah saboda aikin kwaranka to wannan shine abin da ake so mutum ya zama Allah ya naja gora sai ta wani ce wasabilul qaulul haqq hanya zanci na magana na gaskiya a aima bainahuma abin da yake tsakanin abincin biyu tsakanin al'am wal iyas haka mutum zai zama كدمنتم تخاف من ألام الله وترجو رحمة الله wannan shine hanyar mutanen kirki Allah ya yi mana jagora jama an gane gabar da kyau za mu maimaita wal'amunu amincewa mutum ya amince da rahamar Allah kai ta sabon Allah kana ganin Allah ba zai kama ka ba ba abin da Allah zai yi ma yana hidda mutum daga musulunci wal iyas kuma ɗebe ƙauna daga rahamar Allah kai Allah ma ba zai ma rahama kai kawai azaba Allah zai maka a lahira shi ma yana hidda mutum daga menene yankulani wa'inga abubuwa guda biyu suna cire mutum ga baki ɗaya an millatul islami daga milla shine addini da musulunci hanya na musulunci kenan wa sabilul haqq hanya ta gaskiya inda dacewa take bainahuma tsakanin waɗanda abubuwa guda biyu tsakanin alkhawf war raja li ahlil qibla wannan shine abinda ma'abuta alƙibla suke akai ma'ana wanda duk ya zama bainal khawfi war raja to shi yana cikin musulunci kuma yana kan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a babu wanda zai koma ga Allah yana da ɗayan abubuwan ga guda biyu face sai Allah ya tabbatar masa da abin da yake so misali ce ba wanda zai haɗu da Allah yana fatan rahmar Allah yana tsoron azabar Allah face sai Allah ya amintar da shi daga azabarsa kuma ya datar da shi da rahamarsa haka ake son mutum ya mutu dukkan munan ba mutuwa muke tsoro ba muna tsoron ko mu haɗu da azabar Allah tare da cewa muna fatan mu samu rahamar Allah shi na gida na Allah suna bainal khawfi wal rajai mala yake cewa wala ya kharujul abdu min al-imani mutum ba zai hita daga imani ba daga matsayin shi na mai imani ba illa bi juhudi ma adkhalahu fihi sai fa in yayi jayayya game da abin da ya shigar da shi musulunci illa bi juhudi ma ma mausula ce ai allabi adkhalahu fihi mutum ba zai hita musulunci ba sai in yayi jayayya da abin da ya shigar da shi musulunci me ya shigar da kai musulunci yaqini yadda da Allah e shi yasa ka jayu ka faɗi kalmar la ilaha illallah da wannan ka shiga musulunci ko ba haka bane to duk sabon da mutum zai yi idan ba ya zo ya warware la ilaha illallah ba yana nan musulmi ko da yana aikata kaba'ir ne yana nan musulmi sai da in ya yi jayayya game da shari'a musulunci to shi ke hidda shi daga cikin musulunci والإيمان زي ما تعريف الإيمان شكو إيماني هو الإقرار باللسان شيني متن يي إقراري لحرشنسا والتصديق بالجنان بالجنان الجنان القلب كده يكون غزغتا الزوجيه da wannan ne ai muka yi ishara a farkon bayaninmu na wannan littafi muka ce yana daga cikin ma'akhir guraren da aka kama malam tare da shi yana dogara da wasu abubuwa ne amma a bisa wannan tsari ya saba ma manhaji na halar sunna wal jama'a wajen ta'arifin iman inda shi a nan akhrajal amala min musammayatil iman ya fidda aiki daga cikin abin da ake cema imani kamar nan da ya faɗa abu biyu kaɗai ya saba ma ta'arifi na ahlus sunna wal jama'a kun ji abin da ya ce wal imanu abin da yake imani a gurin ahlus sunna huwa al iqraru bil lisani shine mutum ya tabbatar da yadda da Allah da harshen sa ya faɗa والتصديق بالجنان ya gaskata abin da zuciyarsa abu nawa kenan abu biyu هذا تعريف المرجئة wannan irin tarifi tarifi ne na murji'a murji'awa suke da wannan tarifi qassarul imana ala al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan su kawai a gurinsu in ka ce ka yi imani ka faɗa aka ji ka ƙudurci abin a zuciyarka ko ka yi aiki ko ba kai wasu na mumini ko ka yi sallah ko ba kai ba dai ka yi imani ba kuma ka faɗi an ji ko ba ka yi aiki ba ko ka ta yi kayan wani abin da bai dace ba kai dai mumini ne a bisa wannan ta'arifi shi yasa fa qawlul haqq magana na gaskiya annal iman imani a gurin ahli sunna shine qawlun bil lisan ka fada da harshe wa atiqadun bil qalbi ka kudurci a zuciyanka wa amalin bil jawarih ka yi aiki da gabbanka fal a'malu dakhilatun fi haqiqatil iman aiki yana daga cikin haqiqanin imani ka faɗi la ilaha illallah kuma har a zuciya da gaske ne an kira sallah a zahar ka shige ɗaki ka yi kwancinka an kira la'asar ka shige ɗaki ka yi kwancinka cewa ne ya baka to kai sallah sai ka ce a imani ga zuciya ne yake to sallah ba imani ba ce kenan wanda yake da aqidar a zuciyarsa cewa kawai imani yana ga zuciya ne a aiki dole shi ma sai ga kwashi kenan su malumman da suka yi ta'arifin cewa al'imanu huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan suka fidda amal min musammayatil iman su suna ganin al'amalu shay'un za'id abu ne wanda an ka kara shi kawai ana da imani daga imani kun gane ko to kenan duk wa'inda suka takaita imani akan alƙaulu wa tasdiku suka fidda al'amal falaisa min ahlul imani sahih wannan baya daga cikin masu imani ingantacce imanin ka yana da nakasu dole ne sai an kara da aiki me yasa li'anna imani yazidu wa yanqus imani yana raguwa yana karuwa yana raguwa ne da fada ko da yadda a yana raguwa ne in aka yi ƙasa da aiki yana karuwa ne idan aiki ya karu ai Allah ya gaya mana وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ya aka karanta musu ayoyin Allah sai imanin su ya kamu ashe dan ka yadda ka kuma faɗa an ji imanin ka yana iya shi ƙaru in akwai aiki an fahimta wasa Allah ya mu jagora da Allah yake cewa ya zada ladina amanu imanan don masu imani su ƙara imani ko ba haka ba ne kenan imani yana ƙaruwa kenan al'amadu dole yana daga cikin ayyuka amma na aiki yana daga cikin asasin imani kenan aƙila na lusuna wal jama'a al'iman huwa iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarih dole sai an hada wannan ka gazgata ka fada kuma ka aikata aiki yana daga cikin imani sallah aiki ce wanga karatu da muke yi aiki ne karatun ƙur'ani aiki ne a ta jihadi aiki ne kaga ya ka cire wa'annan ba ba an cire kaso mafi yawa daga cikin imani Allah ya mana jagora shi ne malam yake cewa ina ne mutum wa jami'u ma saha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma muna yin imani da dukkan abin da ya inganta daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ash-shar'i na shari'a abinda aka shar'anta mana daga manzon Allah duka mun yarda da shi haka ake son ahli suna zama duk abin da manzo Allah ya shar'anta ma a matsayin addini kada ka musa ka yadda albayani kulluhu haqq da kuma bayanin da ya gabata dukkan wa'annan abubuwa da ya zo daga gurin manzo Allah gaskiya ne wal imanu wahidun shi da imani guda ɗaya ne ma'ana wajen shigowa musulunci duk hanya guda ake shigowa da imani duka aka shigowa musulunci farkon shiga musulunci duka mataki guda ne sai dai bayan an shigo musulunci fi zalika falyatanafasil mutanafisuna duk wanda ya ce la ilaha illallah musulmi ne to bayan kun shigo musulunci ne za ka dage ka samu matsayi na mu'mini za ka dage ka samu matsayi na musulmi ko ba haka ba ne kai kaga har annabi ibrahim da manzo alaihi salatu sun samu matsayi na hulla ga Allah subhanahu wataala Allah ya rike su baje daɗayensa saboda mi babu abun da suka nema a gurin wani face sun dogara ga Allah ne subhanahu wataala wal imanu wahidun ay anna aslahu wahid huwa tasdiq al qalbi asalin imani shine gaskatawa a zuciya أن الناس في هذا الأصل سواء شسيت والإيمان واحد وأهله في أصله سواء ما أبوتا إيماني أصل إيماني أصل كربا نغسيا دوك غداني التفاضل بينهم بالخشية والتقوى إن أكي سام في فيكم فكان المسلمين shine wajen jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma khushu'i ga Allah subhanahu wata'ala nan ne ake samun bambanci lani mukhalafatil hawa da kuma saba masan zuciya wanga musulmi ne bai iya bane abin da ransa yake so kaga ko bai zama dai da wanda ya bi Allah dauki misali wanda ya bi Allah sankanta for some da wanda ya bi Allah sankanta for some da Allah ana zama daya ba a zama daya shi yasa yake ce mu malam wattafadul bainahum bil khashyati wat taqwa inda ake samun fifiko na imani imanin wani ce fi na wani a wajen jin tsoron Allah shi yasa Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum wanda ya yi daraja da karamci a wurin Allah shine wanda ya fi kujin tsoron Allah wa mukhalafatil hawa da kuma saba wa son zuciya wa mulazamatil menene haka ne ko wa mulazamatin aula ko da lazamtar abin da ya fi soyuwa ga mutum inda mun doki zahirin abin kenan ka lazamci ko ka ce aula ko ola ana lazamtar dai abinda yake na son rai ne na duniya ga wake wallahu alam na wal mu'minuna mu'minai kulluhum awliya'ur rahman dukkan su masoyan Allah ne da Allah ya ce in auliya'uhu illal muttaqun waliya Allah sune masu jin tsoron Allah to mu'mine dukkan su waliya Allah ne Allah ka samu daga cikin su wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman mu'mine dukkan su waliya Allah mai rahama ne wa akramuhum inda Allah aqwa'uhum wanda yi su daraja a gurin Allah shine wanda ya fi su da'a a gurin Allah wanda ya fi su da'a wanda ya su bin dokoki na Allah wai da muka ce inna akramakum inda Allah ya tuka wanda ya karanci a gurin Allah shine wanda mutum ne yana da yaya goma duka ɗayan shi ne ai ba su zama ɗaya sai ci ga abin da yake so wasu su yi wasu su ƙi suna dai nan ɗayan shi amma matsayinsu ba guda ba an fahimta masa matsayi ba guda wa atba'uhum lil qur'ani da wanda ya fi su bin alqur'ani kenan cikin zababbin bayan Allah cikin masu imanin mataki-mataki ne waɗanda suka yi daraja masu jin tsoron Allah masu kusantar Allah a cikin ma masu jin tsoron Allah waɗanda suka fi karatun ƙur'ani Allah ya hasan su to amma kuma da ya kawo magana a dunkule a ba karanta ƙur'ani a wuce ba ka karanci ƙur'ani ka fahimci fassararsa ka yi aiki da abin da yake umarni to su ne Allah yake so su ne ma da yake nuhi a nan wani ya ga karatun ƙur'ani ga baɗala ba irin wannan ba jama ana tare da muku shi ne abin da yake cewa wa atba'uhum lil qur'an wanda ya fi su bin alqur'ani shi qur'ani da kuke gani Allah ya saka min ahlihi zaɓi ne gata ne abdullahi da abbas yake ba da labari ya ce manzo allah ya ce takaffarallahu ta'ala liman ƙara alƙur'ana allah ya ɗaukan makansa nauyi ya lamunce makansa ya ce a gaya ma kowa liman ƙara alƙur'ana ga mutumin da duk ya karanta ƙur'ani wa amila bima fihi kuma ya yi aiki da abin da ƙul'ani yake karantarwa bi Allah yudilla fi duniya wala yashka fil aqaba ko kuma fil akhirah au kama qala alaihi salatu wasalam wanda duk ya rike ƙul'ani yana aiki da shi to Allah ya ɗauki nauyin a gaya masa cewa Allah ba zai bari ya ɓace a nan duniya ba kuma ba zai taɓe a lahira ba duniya da lahira ba zai taɓe ba kenan hanya ta samun cikawa da imani rike ƙur'ani karanta shi aiki da shi Allah ba zai bari ka ɓace ba Allah ya ɗauki wannan alƙawari Allah ba zai bari mutum ya ɓace ba mutum zai cikawa da imani kenan wannan suna daga cikin hanyoyi da ya kamata mutum ya rike kada ka zo da an yi magana an ce Allah ya mai cika da imani ka ce amin ba ka karatun ƙur'ani ba ka aiki da abin da ƙur'ani ya karanta ka kama shi ka suke bishiya kenan kwana ba namu ba ne don ba an zo duniya ba ne da a yi kwana shi kwana da kuke gani da lura ne da a samu hutu a ci gaba da ibadar Allah mu tashi mu karanta ƙur'ani mu tashi mu fahimci ma'anar alƙur'ani sannan mu yi ta aiki da abin da ƙur'ani ya karanta wani za ka ga azaran mane garji ya haddace ƙur'ani amma bai iya fassara ma ko da izibi ɗaya na alƙur'ani bai san ma'anar shi ana tsira akwai matsala ko babu Allah ya ce afala ya tadabbaru na al'ur'an am ala ƙulubin a ƙafada shi su ba sa yin tadabbarin al'ur'ani ne ko an rufe zukatan nan nasu ne wanda ya karanta ƙur'ani bai san tafsirin ƙur'ani ba dala ya fahimta al'ur'ani ya da karanta ai shaita za ka ga cikin ire-iren wa'in nan an fi samun wa'in da ake fisga in ka zo gabansu ana magana alkur'ani sun yi ka daddake alkur'ani amma ba san komai ba cikin alkur'ani an yi magana sai a ce mu ahalul qur'ani ne ka zamo ma'abuci qur'ani ba da karanta shi ne kadai ba sai ka hada da sanin ma'anarsa sai kuma ka hada da aiki da shi to shine zaka zama min ahalul qur'ani naka a kiyaye والإيمان هو الإيمان بالله زي ما تقول جاء من أركان الإيمان كم عقبني أركان الإيمان rukunne na imani ginshiƙan imani ka yi imani da Allah wa mala'ikati ka yi imani da mala'ikun Allah wasu akwai wanda ba su imani da mala'iku ba mun ko mun yi imani da mala'iku su mala'ikun Allah ibadun mukramun bayi ne na Allah da Allah ya karrama su la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah a dukkan abin da Allah umarce su da shi wa yaf'aluna ma yu'maru ko ba haka bane suna aikata duk abin da aka umarce su kuma muna imani da cewa su mala'iku sojoji ne na Allah yunudullah sojoji ne na Allah Allah ku subhanahu wataala ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa babu wanda ya san adadin sojojin Allah sai dai shi wanda ya gani abin da ya gani ya ba da labari mutum guda ne manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mai alaji ya je sama ya kalli mala'iku ko ina mala'ika duka faɗin sama shi ne ya ce abdatis sama sama ta ce kat kat wa hukka laha an ta'idda kuma sama ya cancanci ta gyara zama ba na tsagewa ba yanzu idan ka aje in ka aza kaya saman mota mai resor kayan suka zaunu rasor ba suna ƙara daidai cewa ba to kamar irin haka da kuma hikima ta Allah ya ce sama ta cancanci hakan ya ce mamin maude mamin maude ƙadamin illa wa fihi malakun sajid aw raki'a yace wallahi babu inda zaka aga dindiniya a sama duka fadin sama babu gurin da zai dauki tafi na kafanka a ce a daidai wannan na akwai wani mala'ika da ke ma Allah sujada ko yayi ruku'u ga Allah subhanahu wataala duka fadin sama wa ya sadadin su sai Allah baitul ma'amur kullum malaika dubu nawa ke zuwa su yi ma Allah ya bara in sun taimaka su dawo wai wasu za su kuma ya alamu jinu da rabbika illa mu ahlus sunna muna imani da Allah yana da malaiku malaiku bayi ne na Allah yaya suke wannan ba a dora muna wannan ibada akan mu ba amma yin imani da su wajibi ne wa kutubihi kuma mun yi imani da littattafan Allah duka littattafan da Allah ya sauko da su zuwa ga annabawa mun yi imani da shi imani wani iri kukula alkur'an kitabu man baba na amsa alkur'ani kitabu Allah ƙur'ani littafin Allah ne ko kalamu man kalamu Allah to yadda kai yadda alkur'ani kitabu Allah kalamu Allah haka فالإنجيل كتاب الله كلام الله فالتوراة كتاب الله كلام الله duka littahi da aka sauko daga shi daga sama littahin Allah ne magana Allah ne wadda ta dace da shi shi kenan na wa rasulihi kuma muna yi imani da manzannin Allah duka manzannin da Allah aiko muna imani da su واليوم الآخر دلانا نكاشي رانا القيامة an bamta wasa yaushe ne ranar kiyama yake tsayawa yana farawa ne wa huwa min al-maut ila akhir ma yaqa'u hadha al-yawm ranar kiyama zai tsaya ne daga radda kan mutu alamominsa suna zoma suna zoma har da za a tashi ka gaban Allah kenan ko kullum mutum ya daina tunanin kiyaman nan nesa take kiyama ta hakika tana farawa ne ran da aka yi busa kowa ya tsaya ko amma mutum kiyama shi na tsayawa ne da zarar da mutuwa ta zo masa ayyukan da kuka ga muna yi na alheri da zarar rai ya tsaya mun fara cin umarnin shi in kuma aikin sharri mutum yake aikatawa da ranar da rai ya tsaya ya fara cin sharrin shi ba kyale mutum za a yi ba a ta'a daren nan to a ƙila na halin suna ka yi imani da kiyama da wadda za a yi tashi gaba ɗai da kuma abinda manzo Allah ya ba da labari na cewa innal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa qibalin min al-akhirah nazala alayhi mala'ikatu min as-sama' bidul wujuh shi bawa mu'mini idan zai bar duniya sai ta yi lahira sai mala'iku masu farin huska su sauko masa daga sama ya ayyatu nafs mutma'inna sai ce menene irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya shi yake wannan rai na tsatsa ko haka bane ki dawo zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da rayuwa su ne mutanen da Allah ya ce innal ladina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaikatu alla takhafu la tahzanu ku ji ha tatanazzalu mutum in zai mutu mutumin kirki ba mala'ika guda zai zo masa ba malaku za su zo assalamu alaikum ya kai jabir barkarka ayi za ka mutu aljanna za ka ji ai an yi mata na jin kaza daga nan kana to ku tai da ni mun sai a'a mai ɗaukar zai yana zamu la'ikan mutu yana nan ta mun mun zo mu ma bishara ne in ji Allah daga nan fa shi ya fara murna idan aka bar shi zai cika gida da ihu sai a cire jiyojin da zai motsi yana ta dariya ba ta ehituwa don an cire shina ta murna ko kuma masu jiya suna cewa to wani sai dai da Allah ya shi kuma yana ta Isma'ila sai kun zo mu mun dace wallahi mutuwa babu abun da ya kai haduwa da masoyi daɗi babu shi in ɗan baku misali ɗan kaɗan ka haɗu da wadda tana son ka so na gaskiya kai ma kana son ta so na gaskiya sai dalili ya raba ku har kana ganin ma ba za ku sake haɗuwa ba ranar na sai ta kira ka ta ce wani mu haɗu stm ai na zo dala ya za ka ji a ranka duk abin da kaka ka tsira shi son kaka ku haɗu ba hukumi za ka mata ko dai ga juna ka ji daɗi ita ma ta ji daɗi soyayyar bawa da ubangiji ta fi haka so miliyan soyayyar mu da ubangijinmu man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake son yi hadu da Allah Allah yana son shi hadu da shi to radda zaka koma ga Allah ba abin da kai wannan dadi in dai kai mutumin kirki ne ai manzo Allah ya ba mu labari yace zaka ga an dauko gawa in mutumin kirki ne shi na yi muku magana kaddimu ni kaddimu ni da Allah ku sauri ku kai ku sauri ku kai ku dan hajira hawa shi yana ga kun da shi wannan janibi kenan na mutumin kirki shi ma mutumin banza da zaran karshen shi ya zo to mala'iku za su zo wajen ɗibarin su ne Allah ya ce wannan ja'ati zarqahu na rantsuwa da mala'ikun da suke fisgar ran kahiri cikin tsanani Allah ya ce innal abdal kafira idza kana fi qita'in min ad-dunya wa qibalin min al-akhirah nazala alayhi mala'ikatu min as-samawati su'ul wujuh ma'ahum al-masur in mutumin banza zai mutu mala'iku za su sauko daga sama masu bakin huska suna ɗauke da magirbi sun za su ɗibirinci ya ayyatuhan nafsul khabitha irji'i ila sakhtin min Allah ya ke wannan ƙazamar rai fito zuwa ga hushin Allah tunan ne wa fatafarraqatir ruh fi fi jasadi rai ta tsorata ta mammanne a cikin jiki gaba daya to shine bayan ta munne ta tsira ba ta tsira ba shine sai Allah ya ce mun yi mala'iku ne za su zo su fiske ta da karfi shine wannan zai ati garka duk inda take sun sani su fiske shi kuma anan inda Allah zai bari da ku kanshi duk ya tashi hankalin mutanen duniya sai a cire jijiyar da za ta kawo tashi hankalin a fiffizge su yana ihu ba a shi banin kenan ma an ta yake Allah kada ka sa mu cikin irin waɗannan mutane ko shine ma da yake cewa wal yawmil akhir muna imani da ranar lahira wal qadari muna imani da abin da Allah ya kaddara khairihi wa sharrihi ko abinda yake na alkhairi ne da kuma abinda Allah ya kaddara na sharri ne uluhi wa murrihi mai zaki da mai daci duka min Allah ta'ala daga gurin Allah subhanahu wata'ala anan malamai suna kawo wannan ibara su ce na alheri da na sharri shi Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da yake kaddara ma bawa babu sharri ko daya amma kasancewar mu muna ganin kamar shari ne sai a fassara shi da shari amma duka abin da Allah ya kaddara ma bawa alheri ne gare shi in ka ga damuwa ta zo ma gare ka ne babu daɗi akwai wata hikima da ta sa wannan abin ya shafe ka inna Allah laysa bi zallamin lil abid ana ba zalunta ba wasu Allah kai mana jagora Allah subhanahu wataala imam ya ci gaba da bamu labari yake cewa wa nahnu mu'minuna bidhalika kullihi mu dai kam ahlus sunna mun yi imani da dukkan wa'ina abubuwa imani da Allah rana ta ƙarshe imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan Allah imani da kaddara ta alheri da ta shari mai zaƙi da mai ɗaci wanda ce duka mu mun yi imani da wannan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabewa tsakanin ko ɗaya daga cikin manzannin Allah wannan shine aqida ta ala sunna yadda kai imani da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka sauran annabawa manzanni duka zaka imani da su sai dai kana karkashin shari'ar manzon Allah ne amma duka sauran annabawa mun imani da su wa nusaddiquhum kulluhum kullum muna gaskata su dukkansu alama ja'u bihi da abin da suka zo da shi daga gurin Allah mun yadda annabi Musa annabin Allah ne annabi Isa annabin Allah ne annabi Ibrahim annabin Allah ne sauran annabawa kuma mun yadda da duk abin da suka zo da shi daga gurin Allah kamar yadda muka yi imani da manzon mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kaba'ir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma fa masu aikata manya-manyan laifi daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam finnari za su shiga wuta la yukhalladuna ba za su dawoma a ciki ba amma hada sharadi idza matu wa hum muwahhidun in har su mutu suna kadai ta Allah shi kadai da bauta walam yakunu ta'ibina eh wa illam yakunu ta'ibi ne ko da sun mutu ba su tuba ba ba'da allaqallaha bayan sun hadu da Allah Allah subhanahu wata'ala bayan sun hadu da shi arifina bi ma'ana mu'tarifina bit tauhid bayan sun hadu da Allah amma sun yadda da kadai da Allah shi kadai kina arifina anan muwahhiduna bayan sun hadu da Allah suna masu kadai tashi da ibada mu'minina suna masu imani da shi su wa'innan daga cikin al'ummar manzon Allah wa hum fi mashi'ati suna daga cikin mashi'ata Allah wa hukumihi da hukuncinsa in ya so sai ce ya yi musu in ya so ya ce a je a yi musu azaba ta gwargwadon laihinsu sannan a yi mai a yi aljanna da su wannan gabar abin da yake so ya nuna mana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yana da imani a zuciyar shi ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya zama dan iska ne ya sha giya ya sha kwaya ya yi cace ya yi zina duk wani lalata yana yi kuma ya mutu bai tuba ba me mako masa kai ba ka yake mai hukunci baka isa ba ba hurumin ka bane yana mashi'a ta Allah in Allah ya so ka gama ganin shi ne ba mutumin ban kirki ba ne ka gama zama sahun gaba in Allah ya so sai kun tayi aljanna sai ce wani assalamu alaikum to ka ce shaida aljanna za ka ce ba za ka bace yana cikin mashi'a ta Allah in Allah ya so aka zo aljanna sai ana ce to ya ya wani bawan Allah ya yi duk iskancin da suka yayi ya ga alamun da ya mutuwa zai sai ta yayan shi ya ce to wallahi in mun haɗu da Allah ba ta kyau in nin mutu ku raba ni biyu ku ƙona ni ku dake gari na ku aji garin in kun ga iska ya taso ku je bakin ruwa ku sheƙe gari guda in iska ya taso saman tudu ku je can ku shiɗi kenan na wace shi ɗaya ne mahita gare ni ba ba saboda me yace ni babu alherin da na yi ɗiya suka zartar da wasiyar shi da yan mutu ko suka yanka shi biyu suka yi gari suka kulle da iska ya taso suka shiga cikin ruwa guda aka shege abin nan an shege kaf sai Allah ya tashe shi Allah ya ci ba wala dan me kai haka yake Allah ban yi alheri ba in ni haɗu da kai na san za ka yi mai azaba da ya ci ba wala ni ga furun rahim ne na yahi maka kun gani Allah goni ne ku kyale ubangiji bai yi dai Allah bai yi mu dai ya azabtar da mu ba wallahi duk wanda ka gani a al'umman manzon Allah ka gan shi a wuta to abin ya kai inda yake wallahi abin ya kai inda yake shi ne sai mala ce a aƙidar mu mu ahlus sunna mun yi imani da cewa duk wanda yake mai imani da manzon Allah ne in ya mutu yana aikata manya manyan laifuka kuma ya mutu bai tuba ba in ya mutu yana karkashin mashi'a ne ta Allah in Allah ya so shi ya yi masa in Allah ya so ya shigar da shi wuta ana tare da mu to in ma Allah ya shigar da shi wuta muna imani da cewa wata rana Allah zai hidda shi shigar da shi aljanna bai da wama a cikin wuta sannan kama dakar azza wa jalla fi kitabihi in sha'a ghafara lahum wa afa anhum bi fadlihi in ya so ya gafarta musu ya musu afwa da falala tasa kama dakar azza wa jalla fi kitabihi kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ambata a cikin littafinsa yake cewa wa yakfir ma duna zalika liman yasha duk wani laifi da yake bai kai shirka ba in Allah ya so sai shi ya hima bawa shi ko mi yawan shi wa in sha azabahum fin nari bi adalihi in ko Allah ya so sai ya azabtar da su a cikin wuta da adalcinsa to ko da sun shiga wuta thumma yukhrijuhum minha bi rahmatihi wata rana Allah zai fito da su daga cikin wuta da rahama tasa ya shigar da su aljanna wa shafa'ati shafi'ina min ahli ta'atihi da kuma ceton masu ceto daga cikin masu masa biyayya wannan akwai mutanen da Allah zai musu daraja sun bi Allah a nan duniya mutum ya shiga aljanna ya biwa sai ce Allah ban ga wani ba sai a ce yana wuta ya ce Allah a bani ceton shi tana ceto je ka cece shi sai zai fito da shi an gane ku ya da so sai shi haka kaga an kara ma daraja thumma yab'athuhum ila jannatihi sannan Allah ya tashe su ya aika su ya shigar da su zuwa ga aljannarsa وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته هكذا Allah subhanahu wa ta'ala. ya jibanci al'amarin waɗanda suka san shi kenan wanda suka yi imani da al'amarin lahira kenan walam ya ci alahun fiddaraini ka ahali nukuratihi Allah subhanahu wataala a gidan duniya da lahira waɗannan da suka san Allah bai mai da su kamar masu jayayya da tauhidansa ba mai ma'ana ka ahli nukurati ai jahidina da tauhidi masu jayayya game da ta Allah allazina khabu wa'inda suka taɓe min hidayati ko na haka ne ko wanda suka taɓe daga shirinsa daga shiriwa tasa walam yanalu min wilayati ba su samu soyayya ta ubangiji ba allahumma ya waliyar islam na karanta daidai ko ya waliyar islam wa ahli ya allah ya majibancin musulmai da kuma ma'abuta yin musulunci na'am sabbitna alal islami hatta nalqaka bi ya Allah ka tabbatar da mu akan musulunci har mu haɗu da kai muna kan wannan addini na musulunci Allah subhanahu wataala ya mun jagora lokaci yayi ko to za mu tashi matsala na 68 insha Allah abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada inda muka kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana